الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يومنا ranar asabar goma ga watan almuharram a shekara ta 1447 hijira wanda ya daidai da hudu ga watan biyar ga watan bakwai a shekara ta 2025 miladiya a yau na samu ziyara ta wasu daga cikin 'yan uwa wanda za a ji kowa zai gabatar da kansa ko kuma shi abokin tattaunawar don mu takaita lokaci ni dai mai magana sunana lawan abubakar limamin masallacin trium da haka zan ba shi shi ma ya gabatar da kansa sannan kuma sai ya faɗi abin da ke tafa da shi da abin da za a tattauna don mu tafi kai tsaye
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن بإحسان والاهم إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وبعد مالا إني مكا وتفاتا على كيدي كما kamar yadda aka sani daman wato tattaunawa ce wacce na ce zan zo a matsayina na ɗalibin ilimi tunda wato idan ya zamana an ji abu to a zo a nemi wato fahimta sai a koma ga Allah ga annabi don a ji irin hukuncin da za su tunda umarni ne na Allah cewa cikin suratun nisa'i Allah yake cewa fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila to a saboda koyi ga wannan aya na ga cewa na zo gun malam cikin mutunta da darajawa domin wato na gabatar da tambayoyina da ya ce zan yi kuma shi ma ya gabatar da wato amsoshinsa yawwa
to menene abubuwan da malam yake da tambaya kan su dan mu tafi kai tsaye to a cikin abin da nake da tambaya a kansu a karamakalla a hadisin farko wanda shine hadisi da aka yi magana na ummu haramin to shi hadisin nan na ummu haramin wato tambaya ta a ciki shine shin kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce idan an yi jayayya a koma ilallahi war rasuli ma'ana ila kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam to kafin mu tafi kan sunnati rasulillah karamakalla nake so ko shin a cikin alkur'ani mai girma akwai wata aya wacce ta marawa wannan magana baya ta cewa akwai yiwuwar kwarkwata a haƙƙin shugaba alaihi salatu wassalam to wannan shi ne tambaya ta ta farko mu fara da shi almasdarul awwalu qur'ani kenan idan an samu a qur'ani to sai mu matsa gaba sai mu tafi kuma almasdarus sani insha Allah
to da farko a gurguje ba akan aya kace za ka yi tambaya ba kai tsaye akan hadisin ummu haram kace sai kuma ka tafi aya kaga kamar ka sauka daga topic so mu sake dawowa wanda shine asalin tattaunawar mu magana akan hadisin ummu haram wanda idan mun ce masdari kamar yadda ka faɗa a cikin magana ka ai ba qur'ani ne kadai masdari ba hadisai ma masdari ne ko ayar da ka kawo cewa ta yi farudduhu ilallahi war rasul to idan ba mu samu ilallahi ba za mu samu a ina ilar rasul da haka mu tafi kai tsaye zuwa ga hadisin ummu haram ba tare da wani kwane-kwane ba menene abin da kake tambaya akan hadisin
to akramakallah kamar yadda ka sani wato dukkanin wato malaman mustalahul hadisi eh ai to kafin kafin na tafi a gara makalla ai mu fi abin kamar daki daki ko a gara makalla tunda ai Allah ya daman cewa ya ila a fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul to ina so in fara dajiya ne da shi kitabillahi na idan mun tafi kai tsaye ila masdaris sani kenan babu wata matsala amma sharaɗin shi ne a karamakalla kamar yadda ka sani dukkanin a malaman musdalahul hadisi suna da wata ƙa'ida ta alamatu ma'arifatul wadi ta cewa duk hadisin da ya ci karu da ayar ƙwar'ani to wannan wato hadisin ba za a karɓe shi ba saboda mukhalifin linassil ƙwar'ani sarihi awil a sunnatul mutawatira awil ƙaƙi'il ijma'i to in dai ya zamana hadisin ya kauce waɗannan abubuwa guda uku to shi kenan zan karɓe shi sai a ci gaba kuma da tattauna akan mataninsa insha Allah.
Wato yanzu kamar kana da zargin hadisin ya ci karo da ƙur'ani kenan? To ta ina ya ci karan?
Karamakalla kamar to a gara makalla kamar yacce ubangiji shi cewa ya yi farudduhu ilallahi war rasuli bai ce la ilal ulama'i ba tunda su ma ulama'in dole da maganar Allah da ta manzan Allah za su kafa dalili kuma a arrijalu yu'rafu bil haqqi wa la yu'rafu al haqqu bir rijali mazaje ana gane su ne ta kan yin gaskiya amma ita gaskiya ba a gane ta ta kan wane ne wane ne to tun daga umarnin da Allah ya ba mu wanda da mu da duk wani magabaci na to shike yanzu ta inda ni nake ganin a fahimta ta mala wanda insha Allah in dai an warware min wannan bayani zan kuma sauka daga kan wannan fahimtar ƙur'ani ina ne inda alƙur'ani ya ci karo da hadisi to shige to akramakallah ni a ƙur'ani idan mun koma cikin suratul a'rafi aya ta 133 za ga game da ƙissar annabi Musa alaihi salatu wassalam tun daga kan faɗin ubangiji wa qalu mahama ta'atina bihi min ayatin litasharana biha fama nahanu laka bi mu'minin sai Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wabbafadi awaddama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin to muhalli shaid ina anan shine da mutanen annabi Musa suka tabbatar wa da annabi Musa duk irin ayar da zai zo musu da ita litashara na biya suka ce don ka tsafance mu da ita to mu ba za mu ba za mu imani da kai ba to saboda haka sakamakon wannan sai Allah ya ce sai muka aiko musu da ruwan dufanu muka aiko musu da fari wani kummala da kwarkwatoti jam'i kamlun to saboda haka sai na ga cewa a yacce shi ƙur'ani yake ta'arifi shi bayanin kwarkwata Allah ya saukar da ita ne a haƙƙin waɗanda a ƙarshe kuma ya siffanta su ya ce fastakbaru wa kanu ƙauman mujrimin suka yi girman kai kuma sun tabbata mutane ne mujrimai masu laifi to sai nake ganin ni a fahimta ta malam tunda abinda Allah ya saukar wa da mujirmai kuma ya ce ga dalilin da ya sa ya saukan musu to ya zai yi a haƙƙin annabi
idan na fahimta malam yana so ya ce duk abin da kafirai suke yi to musulmi ba za su yi ba ko duk abin da Allah ya azabtar da kafirai da shi to kuma ba zai iya jarraba musulmi da shi ba haka ne
a ba haka nake so in ce ba a karamakalla saboda idan aka tafi kamar fastakbaru
ummar istikbar ai dama musulmi ba istikbari na'am istikbari su ba kafirai ce na'am an saukarwa da kafirai kwarkwata mm a matsayin azaba na'am to wannan yana nuna muminai ba za a iya sauka musu da shi shi kuma a wajen matsayin jarba ba akwai dalilin da ya tabbatar da wannan ka'ida cewa abin da aka yi wa kafirai a matsayin azaba Mhm.
za a iya wa muminai shi ba kuma a matsayin jarabawa ta rayuwa eh akwai Ak- dalili da ya nuna haka akwai wato ainihin dalilin da ya nuna cewa ita wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai ba Eh.
maganar laifin wata rai ba Mm, maganar yanzu misali bari mu baka misali dan ka fahimta na'am Allah madaukakin sarki yakan jarabci bayansa da rashin lafiya kafiransu da muminansu haka yake bal ma annabawa da salihan bayi jarrabawar da ake musu ta rashin lafiya ta fita kafirai na'am cewar kafiri yakan yi rashin lafiya yana nuna annabi ba zai ba in annabi ya shi ya zama tawaya kenan a ai ita jinsin me na mukarana tsakanin wannan me muhalli shahid din kawo ayar ma tukun wato ni muhalli shaidi na kawo wannan ayar ina nuna cewa ubangiji ya faɗi dalilin da ya sa ya saukarwa da kafirai wannan kwarkwata To, shine amma- istikibari da kuma cewa su mujirmai ne
jin na ji.
akramakalla wannan shine muhallin shahid na kawo wannan aya shin wannan yana nuna duk wanda ya kwarkwata istikbari ne kuma mujrimi ne
to ko da za ta yi a haƙƙin shauran gama garin mutane kamar irinmu amma a tsarkin jikin ma'aiki ni a daidai fahimta ta bana ganin yiwuwar kwarkwata a haƙƙinsa kuma bisa wasu dalilai da na dogara da su a cikin Abubuwan.
hadisai kabo wannan dalili to kamar yanzu Akwai dalili wani na farko daga cikin magabata da ya ce mustahili ne a haƙƙin annabi ya kwarkwata in akwai ina son littafi
to a kalla kamar yadda na faɗa Ba yau maka muka fara ba ko haka ne shekara dubu da ɗari biyar ana addinin nan kuma hadisan nan sun kai shekara dubu da ɗari biyar haka da duk ga littattafai na zo da su haka duk da naga kai jotin ne amma ne maka uzuri la Allah saboda nisan waje amma duk littafin da kake bukata ina kyautata ina da shi gaskiya aka raba kalla akwai wani littafi na wani malami mai sharhi wanda ya ce hadisin rauni ne da shi ko bai inganta ba ko hadisin na ƙarya ne ko kwarkwatan mustahili ce a haƙƙin annabi ba zai yi annabi ya kwarkwata ba shi nake so a gaya mun kai tsaye kafin ni in kawo malaman da suka fassara me ake nufi da kwarkwata
to aka raba kalla kamar ko ba za ta yi ba na kamar yadda na faɗa ma dalilai na game da cewa shi wannan hadisi na kwarkwata Mhm.
wato ba zai yi a haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wannan fahimtar ka ce ko kuma karanta kai
a ina da ma'akazi daga alƙur'ani saboda gabaci na fassara ai qur'ani Allah ya kafa mana sharaɗinsa cikin abin da ka kawo na aya in an yi saɓani a komawa Allah a komawa annabi komawa ga Allah kaulan wahidan qur'ani komawa ga annabi hadisi to kuma akwai komawa ga malamai Na'am.
haka ne Na'am.
domin qur'anin nan ba ni aka sauko ba ba kai aka sauko ba annabin da aka saukarwa yayi fassararsa kuma yana da sahabbai da su suka jiyo mana fassara ko haka ne shi yasa a wasu ayoyin Allah madaukin sarki ya kafa mana sharuɗan cewa fassarar sai ta dace da ta sahabbai wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin me sabilil mu'minin kuma su waye mu'minin Mhm.
sahabban annabi su ne mu'mini sannan Allah ya ce walau rad- eh, wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum suwa ulil amri minhum ana Mhm.
ana nufin malamai domin Allah ya ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da za su maida al'amari ga Allah sannan su maida shi zuwa ga malamai to da sun gano musu bakin zara yanzu abin da nake so malam dan kan mu tsawaita wannan maganganun da ka faɗa kai kana ganin hadisin ya ci karo da qur'ani akwai wani malami da ya taɓa faɗa wannan a littafi dan mu tafi littafin kai tsaye mu gani akara makallau kafin mu tafi littafi ai ni ka fahimta mm, yanzu tambaya ta fa ce ko a'a akwai
mala- malami da ya ne da ya ce hadisin ya ci karo da ƙur'ani in ka gaya mana littafin yanzu kai tsaye mu fito mu ɗauko mu duba da shafi da komai ai kamar yadda na yi bayani cewa babu e ne ko a'a ba Zan- zan kai wannan jawabin yawa amma yawa- zan samu wannan tambaya yawa.
akwai wani malami cikin malaman musulunci tun daga kan sayyidina abubakar zuwa yau wanda ya ce wannan hadisin ya ci karo da wata aya ta ƙur'ani musamman ma ayar da kai ka kawo ɗinnan fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadiya akwai cikin malaman tafsiri ko na hadisi ko na sira in akwai- akara makalla kai tsaye babu Alhamdulillah.
to akara makalla ni kuma tambaya ta shine a'a kafin za ka yi tambaya yawa da haka yanzu babu wani malami da ya ce wannan hadisin ya ci karo da ayar qur'ani ba za mu sake kuma wannan kattokin din nan ba mun gama da shi ni kuma tambaya ta to shine akara makalla Tambayar Mm.
ka hakuri.
na tambayoyinka na abu na biyu akwai wani malami da ya ce hadisin da'ifi ne ko na ƙarya ne
hadisi wato ta inda malaman musdalau hadisi suka ajiye ka'idoji ba ka'idar musulmi hadisi ya hakuri ina da hadisin da ya zamana Ka ce wani cewa hadisi, eh hadisin. akwai wani malamin musulunci da ai ya shi kawo wannan hadisin a cikin hadisin da cewa ƙarya a ne.
cikin bukari da muslim yake a'a ba iya nan bane kadai a ai wai na tafi a sahanil kutubi tukunna ai akwai wanda suka gabace su
a ai Yau.
wai ba ina nufin a ba ci- iya bukari da musulmi kawai na san ba iya bukari da musulmi ba.
me kake so wai mu tafi kan Tambata fa, eh akwai wani malami a duniyar musulunci jiya ko a yau wanda ya taba cewa wannan hadisin maudu'i ne na ƙarya ne ko mai rauni ne?
shi hadisi Akwai- isnadinsa gagari yake ba shi da wata matsala hadisin ingantacce ne sai dai matsalar a inda take na ba matsalar ba ha, ka'idar shiwari malam Na.
hira ake komawa ba na in na tambaye ka in e ne e ne in a'a ne a'a ne to yanzu kaga ka bani amsa ta farko mun huta Aha.
amsa ta biyu akwai wani malami da ya taba sukar hadisin da rauni ko ƙarya in akwai a wani littafi babu alhamdulillah alhamdulillah tambaya ta uku ina jin abubuwa guda uku daman ka zo da su maganar eh, yau wato sannan akwai wata ka'ida wacce ta ce annabawa ba zai yi su yi kwarkwata ba akwai wani malami da ya taɓa faɗa wannan wannan a littafi ni a kara magana abinda nake so mu koma Wancan ne fa zan baka dama kai magana ka amma eh ne ko a'a ne akwai wani kamar bayanin da nema da eh.
ya taɓa cewa mustahili ne a haƙƙin ai mun sani a ilimin tauhidi a babin haƙƙin annabawa akwai abin da za a ce maka kaza mustahilun fi haƙƙil anbiya yanzu kamar ƙarya ba zai yi annabi ya ƙarya ba ko ba haka ba mhm kamar ba- makanta annabi baya makanta gurguntaka annaba ba sa gurguntaka ha'inci annabi ba zai zama mai ha'inci ba in ka koma qur'ani da hadisai zaka ga duk waɗannan sufofin su Allah yake korewa annabawa Na'am.
huwa alal ghaibi bi dhanin Na'am, na'am, haka ne na'am ina ji.
huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wannan sifofin annabi ne Na'am, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أو تقراء من أنفسهم كاكا كلمة أنفس تنا نونا ما في سعادة سعادة تنسبة سعادة حالية وإنك لعلى خلق عظيم ما ضل صاحبكم وما غوى ما كذب الفؤاد ما رأى an gane ko duk irin waɗannan sifofin ai su aka taro aka gano ga sifofin da yake ja'iza fi haqqil anbiya akwai kuma sifofin da mustahila fi haqqil anbiya ba zai yi annabi ya zama yana da wannan ba domin ya tanaqab ma'an nubuwa wannan abin yana cin karo da annabta shin kwarkwata tana cin karo da annabta akwai wani malami da ya taɓa faɗa haka yanzu mun san annabawa suna zazzabi ko ba haka ba annabawa suna jin yunwa ƙwarai kwa, haka ne haka ne.
annaba suna sukan yi kuka sukan yi farin ciki Na'am, duk waɗannan al'awaridul bashariya abubuwan da ɗan adam ke iya yi Mhm.
annaba suna yi na'am.
kwarkwata tana ciki akwai wanda ya cire ta
Kwarkwata a kara makalla, ita kwarkwata ba bayanin kwarkwata ba eh, akwai wani malami cikin malamai da ya ce mustahili ne annabi ya yi kwarkwata kwar samuwar kwarkwata ga annabi a kara makalla abinda nake so, abinda nake nake so da duk wani malami da za a kawo a kara makalla.
akwai ko babu Ka- Kafin ai akwai amsar da kuma sai ni ma na jero jawabi na wanda ita Ko da- amsar ko da tana ake- ko da ake tsatsakin amsar tana bayanin da za.
buƙatar- ko da a ce amsa tana buƙatar sharhi idan ka ce akwai ai shine zan baka dama sai kai sharhi in ka ce babu Ai a wannan bayanin na akara makalla amsar za ta fito.
to bismillah Gaba ɗaya da duk waɗannan malaman da ake ta bayanin akwai wani malami da ya ce kaza na ce ma babu akara makalla so bi ka tambaye ni akwai malami da ya ce a hadi- ma- isnadin hadisin nan ba ingantacce ba ne na ce babu saboda me akwai inda ai- hadisin ya ci karo da qur'ani wani malami ya taba faɗa ka ce babu na ce ma babu Yawo, yanzu to tambaya amma hukun ita ce amma a kara masalla cewa ta babu Mhm.
ba wai kuma shi ne yake nuna abin bai ci karo da alƙur'anin ba tunda sai na kawo hujjoji na la a tabbatar Algaita malam.
eh da wannan hadisin ya ci karo da qur'ani kai ka sani Allah ba zai taba barin al'umma ba wanda zai gano wannan ba tun daga farkon duniya sai kai a yau
a kara masalla ka san duk malaman musulunci da suka yi rubutu akan musulunci sun gamu da wannan hadisin shine da ka bani dama da mun zo gaba in mun wuce wannan gabar to ni kuma sai in fara ɗauko maka littattafai da fassara da malamai suka yi wa hadisin sai ka Ai.
tabbatarwa suka yi ko korewa zai yi ko ba zai yi ba ni yanzu a kara Allah makalla kadire ne kaɗan bani mantana tukunna ka ji wato jawabi na ina jin kamar yace ka sani duk waɗannan wato waɗanda za a lissafo ma a ce sun faɗa ko ba su faɗa ba shi ubangiji umarnin da ya yi a matakin farko duk abin da za a yi a kalli me alƙur'ani a mataki na biyu Umarnin lokacin da ya kana nan
tun daga waɗanda suke raye har na baya lokacin da aka yi umarnin suwaye suke nan
shi ne na ce ai shi alƙur'ani mai sabantuwa ne Ni fa kake mu eh in na tambaye ka eh ne ko a'a ba to lokaci ba shi hira in aka ba.
ce ya yi wa ladi lokacin da ayat ta sauka suwaye a wajen
sahabbai ne sahabbai ne Mhm.
sun fahimce ta
sahabbai sun fahimci ayar sun fahimta mana sun yi aiki da ita insha Allah suna da fahimta irin takan nan in akwai mai ita kawo mu a'a to ai gashi nan shine nake so gashi nan a hadisin cewa ne idan na kawo sai a ga shin shine kawo to ina da wasu magabata kawo shi nake so sannan kuma ni abin da nake so in dajiya da shi idan ya zamana sai ga mutum ya yi maganganu ba ka mutu ba ka saki hanya yanzu takarda ka dauka eh ai kawo mana sahabban da suka fahimci ayar da irin fahimtarka yanzu a karama kalla wancan hadisi na ummu harami wane rawul a aladar ya rawaito hadisin anas to ga kuma wani hadisi shi ma daga gare shi ana ana mu tsaya akan wannan din to ai aikar saboda saboda idan muka ce buɗe kofa allazina yastami'una alqawla akrama kalla farko akan me muka ce za mu tattauna hadisin ummu haram da hadisin fitsari a tsaye to akrama Haka ne?
haka ne to mu yi hadisin ummu haram kan ka kawo mun wani gama da na ummu haram to shikenan anas ne ya rawaita hadisin ummu haram ne To.
kake so ka ce?
a cikin daga cikin wato abin da yake faruwa a cikin shi hadisin ummu haram wanda farko wacce ruwayar ta farko da ta zo a cikin wato kitabul imara a wani littafi a cikin muslim kenan a babu fadlil gazwi fil bahari Zamin, gashi nan.
eh, hadisi na dubu biyar da ɗari da arba'in da uku Mhm.
a wannan ruwayar yana cewa ita wannan a ummu haramin wakanat mahallin shaidi din wakanat ta hata uba da ta bini samiti Mhm.
ta kasance a ƙarƙashin wa uba da ta bini samiti haka wanda shi ne mijinta Mhm.
to sai kuma a nan Mhm.
cikin Bukhari hadisi Mhm. yau sai ga shi nan cikin Bukhari kuma hadisi mai namba dubu biyar da arba'in da hudu Bukhari ne ho? so
na wa kanat tahta ubadata ubadata ibn sa'id Yawwa.
shine nukuda da kaka Shine nukuda.
abin ta- iskali a wajen To, Eh, a sai wajen ga shi nan, a ruwaya kuma hadisi na dubu biyar da arba'in da hudu, Ina.
yawwa Muslim, shi kuma haddasa na Khalaf ibn Hishamin, Na.
haddasa na Hammad ibn Zaidin, an Yahaya bin Sa'idin, an Muhammad ibn Yahaya bin Habbana an Anas ibn Malikin.
Wannan wani littafi kake karanta muslim kai tsaye Muslim ne, to masha Allah an ummi haramin wa hiya kalatu anasin qalat atana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yawman tace shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zo mana wata rana fanama inda na fastaiqaza sai mhm
wa kanat tata ubada ta bin sami eh wannan nukudar kawai muke eh ta tam ba a wacce ruwayar akwai wa kanat ta hata uba da tabin samiti na to wannan kuma ruwayar sai gashi nan fanama inda na fastai kaza sai bacci a wajenmu ya farka wa huwa ya haku alhalin yana murmushi fa qultu ma yudhi kuka ya rasulullah nace ya rasulullah me ya baka dariya bi abi anta wa ummi fansa da mahaifina da mahaifiyata qala uritu qauman min ummati yarkabuna zahra al-bahri kal muluki alal asirrati shugaba ya ce an nuna min wasu mutane daga al'ummata suna hawa ta tsakiyar wannan ko bigi kamar sarakuna akan karagu faƙultu udu'ullaha an yaji alani minhum na ce ya rasulallah ka roƙa min ubangiji ya sanya ni daga cikinsu ya ce kina daga cikinsu ya ƙara bacci ya farka muhalli shaiɗin aje ƙarshen hadisin ƙala fata zawwajaha uba da tubunu samiti ba'adu bayan wannan hikaya sai uba da tubunu samiti ya aure ta fagaza fil bahari sai ya yi yaƙi a cikin wannan kogin fahama masara ba alaga ta'ala idan na fahimce ka a waccan ruwayan an ce kanat tata ubada ta bin sami a nan kuma sai aka ce fata zawwajaha ba ba'adu me iskalin ka can an ce lokacin da ta kama masa kwarkwatar ta kasance matar uba da tubunu samiti ce ba shi yasa zan kawo maka ga fasarar malamai sannan kana a larabci nawa ka sani
A- kana iri nawa ka sani a larabci kana tana da yawa to wannan wacce ce ka gaya mana kaɗan daga cikin ta kana Mhm, da aka ce wa kana wa kanat mhm.
to a nan wajen Daga isu kana ne eh eh Kana iri annasa nawa ce ta a akai larabci?
annasa ta Na akai fahimta kana din iri nawa ce a larabci kana akwai kana wacce take wanda isminta marfu'i ne ba li'irabi ba ma'anarta ta luga ba li'irabinta ba kana ana tana daga cikin eh, nawasib nawasik na mubtada da khabar tarfa'u kana al-mubtada isman wal fi wal khabara tansibuhu ka kana sayyidan umar kamar yadda ibnu mali yace eh a cikin Da haka kana tana cikin nawasik mai shiga mubtada da khabar ba wannan li'irabin nake magana ba min nahiyatil ma'ana kana tana zuwa da ma'anoni nawa ne a larabci kana takan zo da ma'anar sara ma jamilu me kenan sara sara tana ta zama kenan ma'ana da ba haka bane daga baya abin ya faru to yanzu aka rama kalla ita wannan kana din ladu illa iblisa aba wastakbara wa kana da ne ko daga baya
kana Mhm.
daga baya ne jamil to irin ta ce anan Eh.
lokacin da anas yake bada labarin ba a yi auren ba amma daga baya ne aka yi auren shi yasa fa tazawwaja fa'u ta'qib ne daga baya sai kuma ubba da ya aure ta to gashi To- alqadi iyal a cikin ikmalul mu'lim bari in eh karanta bi fawaidi muslim bari in Eh, gaya maka abin da yace yace wa qawluhu fil hadith al awwali wa kanat ummu haramin tata ubadat ibn samit ظاهره أنه كان زوجها حين قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها لكن جاء في الحديث الآخر ما يبين غير ذلك وأن أبادة تزوجها بعد ذلك هكا القالية to kaga Haka- kenan ba wai a da ne take auren ba shi To- Anas ya kawo kana ce da ma'anar Sara wanda Qur'ani ya faɗi to aka rama kalla yanzu a wannan bayanin da shi yayi eh gashi na'am a ina ne aka yi bayanin kana da ma'anar saran kuma shin aka rama ka ai sai da na tambaye ka A- kace tana zuwa da ma'anar Sara To kuma na ai- kawo maka a'a.
aya ta goyi bayan haka ai abin da nake nufi shi alƙadin ai na san takan zo da wannan ma'anar Ka- amma wani iskali a ciki amma- ka- alƙali ya nassanta da haka ne a nan wajen aka rama zalla mu tafi a hankula a nan wajen na'am bayanin da ya ta kasance matar Mhm.
uba da tubnu samit daga baya ai babu ba'adu a wannan ruwaya ce ya faɗa a wannan ruwaya ta biyun Shi a nan hadisi- ba'adu ta zo ruwaya ɗaya ake ɗauka ko dukan ruwayoyi
ai ruwayoyin ake ɗauka a haɗa su to ai shine aka hada Idan aka haɗa su- wancan ruwayar ta zo da ihtimali domin ya kawo kalmar kana wanda kanan nan za ta iya zamowa madi za ta iya zamowa fil mustaqbal bi ma'ana sara ba'adu to sai aka hada ruwayoyi sai ruwayoyin suka nuna daga baya ne abin ya kasance yanzu aka rama kalla yana daga cikin ishkalin da yake ɗaukar kwakwalanku a tare da dukkan girmamawa na'am jin cewa ai matar aure ce ma don wasu suna faɗa haka a lokacin da kisa ta faru ba mata aure ba ce kaddara ko mata aure ce shi annabi muharramarsa ce yanzu don gwaggwanka tana auren wani sai ta fita daga gwaggwanka to yanzu aka rama kalla na'am mutum idan gwaggwansa tana auren wani na'am shin wannan auren da take da shi ya canja ta daga gwaggwansa ba za ta yi mu'amala bai na ɗa da canja ita shi ba bai canja ta ba Jamilu, amma aka rama kalla yanzu ma yanzu kawo min ni yanzu na kawo maka littafi wannan ishkalin na wakanat in mun fahimta za mu yi kanmu adalci mun fita daga cikinsa a aka rama kalla akwai ɗan saura ni da kai a karamin ilimin mu Akwai ɗan saura a karama kalla.
Sara ehem kai ka fara faɗa kan in faɗa Na.
bai ka ne kai ka bada amsa na'am ni sharhi kawai nayi na'am sannan gashi mun kawo littafin malami magabaci na'am yau alƙazi sama da shekara 900 da mutuwarsa ya mutu hijira tana da shekara 445
mhm, da arba'in da biyar kaga yau akalla alkali yana da shekara ɗari tara da wajen casa'in da barin duniya haka ne to to dan Allah kawo min wani malami shi kuma da ya ce wannan ba haka ba ne to aka rama kalla ga a warware ga ga ga ragowar durwayoyin nan ina ci gaba da kawa sannan kuma ai to shi kalmar ita ce kawai mahalli shahidin mu ita ce ma- nuqdatun niza ita ce gabar da muke jayayya ko gaskiya aka rama kalla idan aka kalli wannan bayanin nawa haƙiƙanin gaskiya nam nawa haƙiƙanin gaskiya akwai ragowar tambayoyi bismillah saboda yanzu aka ce wa kanati ya faɗa baka yarda da shi ba a ba maganar ban yadda da shi bane ba to me na jayayya amma ka ai yarda?
bai warware gaba ɗaya ba me ya rage wa kanat Mhm, ta hata uba da ta bini samiti mhm.
ta kasance a ƙarƙashin uba da sai ta kasance sai ta kasance tunda mun ce Sai- kana da ma'anar sara take a- sai ta kasance to ken sai ta kasance ba faffa kanat ba ne ba ba ruwaya ai ga kai ka kawo ruwaya fa tazawwajaha fa'ul ai wannan fa'ul me fa'ul fa'ul jawabi ce ce? fa'ul ta akibi ce Eh, a fa'ul akiba ce to ita waccan kuma ai kuna min zalimin fa'ul din ta ne ce yawwa a fa'afuza fauzan azima fa'ul ta akibi ce daga ƙarshen al'amari sai kaza ya kasance to ai kuma waccan ba fa'un bace ba a ruwayar da ka kawo yanzu fa tazawwajaha
a'a waccan wakanat din ai ita fa tazawwaja shi ita ta fassara wa kanat kana tana da ihtimali zai yi an yi zai yi ba ai ba fa to tazawwaja ai ta ita ma fassara cewa inda gaba yanzu aka yi ba a aka baya ba aka rama kalla da Allah ya faɗa game da lamarin annabi a dan annabi yace fakana minal muguraqin a me yasa- ƙarshen lamari to me yasa ba a ce wakana ba saboda faula akiba ce abin To- a gaba ya kasance to nan shi ma da kana ta aƙiba ce ai sai a ce A'a, ba wakanat fa fa fa tazawwajaha To- ai a ruwayar da ka to- kawo ta biyu wacce take ma'ana ai abin da nake bayani da a ce ita wannan fa'un din a aƙiba ce daga baya ab- a- abin ya kasance da sai a ce da sai a ce fakanat haka ka faɗa a ruwayar ɗauko ruwayar da ya karanta ta musulun ɗin ya buɗe akwai fa tazawwajaha a'a na tazawwajaha ni fa maganar da nake akan wakanat ta hata uba da tabni sami ba sharaɗi ba ne a nan kuma To me yasa- ruwayoyi su suke fassara juna me yasa ya zama ba sharaɗi ba ne ba saboda ba inda aka ce dole kana mai ma'anar sara sai ta zo da fa'o akwai to ita aga kanta kanan ko ba fa'o tana zuwa da wannan ma'ana to to ko ita akwai inda a ka'ida a- ta ce kana mai ma'anar sara sai an haɗa ta da fa'o to akara magalla ita akwai wawul aqiba akwai wannan akwai wawul aqiba a larabci ban santa ba to to taya kuma akwai fa'o da akiba fa tazawwajaha to taya kuma wakanati zai zamana baya amma kana da ma'anar sara yanzu ni na kawo maka fa ka'ida ta larabci da ka santa na kawo maka littafi da malamin da ya fasara da haka kawo min kai wani malamin To, da ya fasara da irin ni ka fassara.
ai- cewa ba ba, ba sai daga baya Ai, kafin ma- wurin ba kafin ma a zo nan a'a nan din nake so a zo to ai daman an an zo an riga an zo tunda na faɗa na kawo nawa reference To- ka kawo min to ga littafin kuma wani wata malamin- ruwaya.
a'a ba ruwaya ba wani malami cikin malaman musulunci da ya ce wannan matar annabi yana shiga gidanta ne a lokacin tana da aure ba sai daga baya ne ta yi auren ba malamin da ya faɗi wannan nake so kawo mu to yanzu gashi zan kawo shi muslim da kansa cewa ne e ga, ga wata ruwaya da kuma ba shi ruwaya ba Ai- yanzu sharhi ai- muke magana ai in ruwayoyi ne ruwayan hadisi ba to su ai da suna suna da amma a sharhin ita kalmar wakanat nan kawai zaka tafi straight shine point to ai ga wani bayani wanda zai fito da wata nukuda shi ma a ƙarƙashin wannan A'a, hadisi ba wata nukuda mu gama da wannan ai ba nukudodin zamu yi ta yi birjin ba nukudar da muke ciki yanzu cewa ummu haramin lokacin da annabi yake shiga gidanta mata aure ce ba haka bane ba mata aure bace a lokacin auren sai daga baya ta auri uba da dan sami to yanzu aka rama kalla ana so a ce mu wacce aka ce malami da ya fassara aka san haka wacce aka ce kalar annabi ce Mhm. kafin mu zo kala magana auren ta tukuna ai aka rama kalla dole in taɓa maganar na za mu zo yanzu Maganar aure wacce aka za mu ce zo.
kalar annabi ce kuma ita ce ba ta da aure Mhm.
ba ta da aure annabi kuma har yayi shekara hamsin da uku ya yi hijira ya tafi madina kuma a madina aka me yi kalmar kala take nufi eh me kalmar kala take nufi?
sai ka fassara mun aka rama kalla a kai ka faɗi kayanka saboda masu sauraro su ji A.
fassara ka daga bakinka a'a ka- ka fassara Kalmar kala me take a- nufi ai shi yasa nace aka rama kalla ka fassara da kanka A, ni na faɗa
to aka rama kalla ai shine kai nace ka faɗa kai masu sauraro za su zo su ji fassara daga bakinka me kala to me kala take nufi aka rama kalla Kala gafta malam amfanin mu aka rama kalla kace kala Mhm. me kala take nufi ita Yanzu kala kalmar shi- Hausa ce ko larabci a kalatu larabci ne ma to da Hausa muke so ka fassara saboda Hausawa ne suke ji khalatu ita za ta iya zama kanwar uwa ko kuma yar uwa Jamil ma'ana dangin uwa to ita ce kala to to me kake so ka ce to yanzu wacce aka ce kalar Uwa annabi ce ta shayarwa haka har annabi ya shekara hamsin Mhm, da uku ya yi hijira ya koma mhm, madina mhm.
ba ta yi aure ba shara'i ne daman duk gwaggon annabi sai ta yi aure kafin ya kai shekara hamsin to azara makalla yanzu shara'i ne na shara'i ne cewa duk gwaggon annabi sai ta yi aure kafin ya kai shekara hamsin to ita wannan kissar da yake A'a, bani cewa amsa eh shara'i ne duk gwaggon annabi ko gwaggon mutum kan ya kai shekara hamsin sai ta zama ta yi aure in ba ta yi aure ba kenan ba ta zama gwaggonsa ba to yanzu shi ubarat A'a ba fato yanzu ba, sharaɗi ne. In sharaɗi ne eh a ina za mu gani, in ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ba ne mu wuce.
amma ai ba ban tambaya ba aka rama kalla Eh?
shine na ce ta kai wannan shekarun Mhm.
ba ta yi aure ba kuma Ba wani annabi ya sharaɗi je ne Ta yi aure, ai mu magana auren muta a nan ba shine muhallin niza ba. Ta yi aure kar ta yi aure da ta yi aure da kar ta yi aure baya hana ta ta zama gwaggon annabi. Ba sharaɗi ba ne ba inda wani sharaɗin musulunci ya ce To- gwaggon ka sai ta zama ta yi aure kan ka kai shekara hamsin.
to aka rama Kuma kalla wannan maganar ba ta zo ba a cikin hadisi kawai maganar ta kasance matar ubada ta bin sami haka haka ne amma bayan annabi ya shiga gidanta ne waɗannan abubuwan sun faru sannan ta yi auren wannan mun wuce wannan To- mu je topic na to to ummu mun sulaiman wuce wannan yawa Ba ga mu ga Ummu ga Sulaiman.
wata ruwaya a'a ai Mun wuce ai a wannan.
ruwayar akwai wahiya kalatu anasin mhm. ita ummu haram Eh.
haka ne kanwa ummu sulaimin ce to to saboda haka ga wata ruwaya kuma da shi Mhm.
yawa
na bayyana kamar abin da mu zai zama hira a ba hira bace a gara makalla ai ai a hakan ma ta gidda mun dai in hudu ta yi ni zan tashi a hakan ma ai a alhamdulillah an ji yacce abubuwa suka tabi da haka kaga yanzu dai in na fahimta a cikin bukari abin da muka tsaya a yanzu kan Mm.
dora da bukhari Mm.
hadisin nan ya inganta bai da masoka dan baka kawo sukarsa ba a na kawo su ka sa ƙwar'ani makwa Mm-mm. maganan malamai
wai Kuma a kara Qur'ani ba makalla malami ne da ya gabace ka ya ce wannan hadisin ya ci karo da ayar qur'ani shi a ke kara faɗa.
makalla maganar da dai na san kai yanzu Eh.
ba kai aka fara yi wa wahayin hadisin nan ba ba Mhm.
kai ka fara jinsa ba na duk wa- kana da malamai kai Mhm.
bakadire ne na malamanka na kadiriya sun yi sharhin sahih muslim mhm.
cikin kalubalen da ne sarkin yaki amirul jeshi ya yi sharhin ya yi ya karantar da sai muslim dan Mhm.
Allah ko akwai kasar ɗinsa da ya soki wannan hadisi
a kara makalla shi ai a kusa kusa ma ke shi tunda ka wani kana sa'in intimami zuwa ga ɗariƙar Wani sa ta sa'in- Najeriya kamar yadda ka ce wani sa'in shi waƙi a ita take jawo wasu abubuwa a'a ai hadisi tun kafin waƙiya yanzu duk su alƙadi iyal waƙiya ce ta mu mun san mun san lokacin da idan aka zo irin waɗannan hadisan za a ga wani sa'in ko a shefa irin wasu hadisai sai dai a yi ƙasu da murya saboda wa wa daban cewa sun yi rauni ko sun ci karo da qur'ani daban ni To, yanzu ba anan anan- kasa da murya nake tambayar ka ba akwai inda amirul jaishi ya soki wannan hadisin ya ce bai inganta ba ko ya ci karo da aya ai abin da nake so a karama Akwai.
kalla ni fa da kake gani na amirul jaishi abin da ya faɗa mana ma ja a anhu a kazna bihi to ai kuma kun saba masa nan yace kuma fama samma shay'un yakunu imaman lana ghairu sayyidi anba'ihi Jamil, yanzu duk wani abin da ka faɗa ai hujjatun alai. Ga hadisi a cikin littattafan hadisai da duk musulmi suka karɓe su shekara dubu da ɗari biyar. Malaman musulunci suka yi musu sharhi. Har shi Amirul Jeshin yanzu kuma kun yi- to yanzu a karama kalla ni Allah ya ce fa bi ayyi hadisin Kar mu koma hira, mu dawo topic.
Fa bi Akwai wani ayyi malami hadisin?
da ya ce wannan hadisin ya ci karo da Qur'ani a littafance cikin magabata.
gashi na Akwai gaya mu.
ga Tare da ai mu tafi zuwa shi ga fa littafin.
Allah farudduhu ila Allah wa rasuli yace Duk da ka ni ce kuma ba- gashi duk da na ka ce ba- juyar zuwa duk da ka ce babu malami mun wuce wannan yanzu abin da nake so da kai waɗannan abubuwan guda uku don kai ya zama ni na ɗora maka a harshen ka duk da masu sauraro in sun bi mutum farko sun san ka faɗa ba wani malami da ya ce hadisin nan da'ifi ne cikin malamin musulunci karkaf na ce amma ba wani malami da ya ce alhaƙu hadisin nan ya ci karo da wata ayar qur'ani karkaf ba wani malami da ya ce ummu haramin kafin annabi ya shiga gidanta take da aure a'a sai bayan abin ya faru sannan ne ta aure ta yi aure na kawo malami ba wanda ya ce ba haka ba in akwai kawo to agara makalla ni kuma kamar yacce na tambaya akwai
to ai ni har yanzu baka banni ma na yi tambayoyi na ba na ce akwai sannan ta ƙarshe sai in baka kai damar tambayar ka akwai amsa ta shine ina juyar da abin zuwa ga alƙur'ani ba, kuma akwai alƙur'ani wani malami bai goyi da- bayan wannan abin ba akwai wani malami da ya gabace ka a cikin cewa qur'ani ya saba da wannan Allah cewa ya fa bi ayyi hadisin ba'adallahi wa ayatihi yu'min akwai wani malami Allah ba zai mun hukunci da maganar malamai ba a karamil asilafi shine manzan Allah ba kai zai maka mafi ba.
girman magabata Abinda yake Allah zai maka hukunci nake tambayar ka ba ai yanzu kadiya ce ta ilimi ita kadiya ta ilimi in ka karanta ko ka yadda ko baka yadda ba in ka tashi za ka yi reference ka ce wane ma ya ce ai duk abin da aka ce wane ya ce ba yana nufin kai mai faɗa ka To, yadda akara ba.
bakalla- amma dai akalla a babun bahasi na ilimi Mhm.
a ka'ida ta ilimi za ka ce wani ya taɓa faɗa ba ni ne ba ni reference ɗina da alƙur'ani nake kuma Qur'anin ai akwai Da malamai da suka Qur'ani- fassara ko? akwai malamai da suka fassara Qur'ani To shine Akwai nace wani a malami da ya ƙarƙashin- fassara wata aya ta Qur'ani yace ta ci karo da wannan hadisin a ƙarƙashin wannan Akwai ayar wani malami na ce a ƙur'ani akwai wata aya guda ɗaya da ta goyi bayan kwarkwata ta yiwu a haƙƙin annabi gaga ba a ban wannan a Masar ba akwai ayoyi da yawa to Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda akwai awaridul bashariya da suke samun sa ta dukkan mutum yana rashin lafiya annaba suna rashin lafiya kwarkwata nau'i ce ta rashin lafiya ba inda Allah ya cire ta yace banda ita annabi ibrahim ya ce wa idza maridtu fa huwa yashfin in ne rashin lafiya Allah shi yake warkar da ni kaga ya danganta wa annabawa rashin lafiya kenan rashin lafiya ja'izun fi haqqil anbiya zai yi annabawa su yi Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min al mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq duk annabawa suna cin abinci suna tafiya a kasuwa wannan awaridul bashariya ne duk dan adam yana yi annabawa suna jin yunwa shin akwai wani a- a- wata aya ko wani hadisi ko magana wani malami da ya ce cikin abubuwan da 'yan adam ke iya yi wanda annabawa ma na iya yi banda kwarkwata akwai
a kalla na kawo maka cewa ne gashi cewa ne na faɗa maka da Allah ya tashi bayanin kwarkwata Mm.
bayani yayi mujrimai ne cewa suka ce wa qalu mahama ta'atina min ayatin litasharana biha Mhm.
fama nahnu laka bimu'minin Mhm.
saboda haka Allah ya jarrabe su da nau'in abubuwa fa arsalna alaihim dufana wal jarada wal qummala wad dafadiya Jamil cikin abin da aya ta faɗa akwai fara sai muka saukan musu da ambaliyar ruwa da fara Na.
da kuma haɓo wa dama Mhm.
domin dama malaman tafsiri sun fassara da ru'ab suna haɓo Allah ya jarabce su da cuta haɓo musulmai ba su haɓo
akara masalla ai Ka bani amsa.
tsaya mana musulmi baya haɓo musul ai haɓo na al'ada daban A'a, haɓo kuma wanda aka saukar wa mutum a matsayin azaba daban ba- yawwa.
ba- waye bambanta sannan kuma wannan waye bambanta waddama wannan ne naka daga ina waddama Mhm, me dama jini jini shine dama to me jinin jinin me wani irin jaraba aka yi musu da jini jini ne yake a ci- sai sun ebo ruwa za su sha sai ya zama Ai, na jini ka samu wannan labarin sai sun ɗebo ai qur'ani bai faɗa ba kawai jini ya ce to ai daman shi ne na kawo maka malamai akwai wanda suka ce ruwan su Yanzu ne a- ke komawa jini akwai wanda suka ce Yanzu- yanzu jarabce su da shi to in mu ɗauki a fassara- tafsirin jalalain Mhm.
alal misali ko jalalain ru'af ya kawo alal
ko jalalain ru'af ya kawo haɓo ne ina yanzu ina- musulmi yana haɓo ko baya haɓo musulmi yana haɓo ana jaraban musulmi da fara a gonarsa ko ba a jaraba ana iya jaraban ana yin musulmi musulmi an ba Am- ko ba a amma- masa
ambaliyar ruwa ana yin musulmi ko ba a Allah ya ce ai ambaliyar ruwa ana yi daban wa musulmi ko ba a yi Duf.
masa ufanu Mhm.
ufanu me dufanu da Allah ya faɗa me dufanu ya yi bayanin cewa walaƙad arsalna me dufanu ina zuwa dufani shine ma- ma'ana ruwa ya mamaya ya mamaye ko Shi ne ina wasu ambaliya Allah- musulmi suna yi ko ba sa yi amma wannan shi bai na faɗa maka gara makalla babin jarraba daban babin kuma mutum ne laifi idan aka ɗaura masa wannan shi ya sunan nasa shi nasa jarraba ce to ai babu bambanci kenan sai dai Nasa- bambanci shi wancan dan a girmama shi wannan kuma dan a azabtar da shi To- wanda sunan su jarrabawa to yanzu- walukum bisharri wal khairi fitna To- lawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un da Allah ya ce walaƙad Bala'i.
walaƙad arsalna nuhan Mhm.
falabisa fihim ila qaumihi fa ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin Mhm.
illa kamsina aman Mhm.
fa akazahum dufan wa hum zalimun Mhm. Dubani shine dai ambaliyar ruwa duk inda zaka kai To, kawo me- shine wa ambaliyar hum zalimuna musulmi ane idan Alhalin suna azzalimai azzalimai.
ne ya kawo masa in aka yi wa mumini kuma dan a ɗaukaka darajarsa ko kuma To yanzu a karama kalla, ne ya kawo masa a kawo mun zalunci iri iri ne a kawo mun aya ɗaya a ƙur'ani Saura minti biyar mu tashi.
a ƙur'ani da ta yi ba magana aya muke ba
to ai Tambaya dole uku ne almasdarul awwal tambaya uku ta ƙarshe muke a kai malamin da ya ce wannan hadisi na ummu haramin ya ci karo da aya ba fahimtar ka ba domin ba yau kadai aka saukar da wannan hadisin ba ba kai kafi kowa sani a musulunci ba akwai malamai kafin ka wani malami ya gabace ka?
na ce ma yi urafun rijalu bil ba haƙi Turabu rijalu ba ni ba nan ce in tambaya ta ba akwai malamin da ya ce wannan hadisin ya ci karo da wala yi aya?
urafun haƙo bil rijali ba wannan larabcin ba akwai malamin da ya ce wannan hadisin ya ci karo da aya gashi nan dai a ƙur'ani idan muka kalla babu akwai A'a.
yanzu malami ba wai a qur'ani ba ba aya zaka jawo min ba to aini masdari Ayar ba wai kai ba saboda Allah ya gaya mana ka'ida mu koma ga malamai
a kara magalla walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum na san ba kai ka karanta Nan.
qur'ani ka fahimci tsarki da alwala ba sai da malamai suka yi maka sharhi nan Ko ba haka ba Allah cewa ya fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli to yanzu Ai, shine shine a can zan baya.
juyar da shi Nassin sura ila Allah sa Allah ya kara ya ce walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri da Allah ba ni minti bi a kara makalla yanzu idan muka koma usulubin Qur'ani Lubi ba akwai malamin da ya ce ayan nan ta ci karo da hadisi aini ila Allah zan koma in kafa ma hujja akwai malamin da ya gabace ka ilallahi
G- akwai malamin da ya gabace ka zuwa ga abin da zaka gaya min ka gaya min daga littafin Allah ne ya ce mun Allah ne ya bani umarni kuma zan bi umarnin Allah ya ce falawru duhu akwai ila wasu wanda su ne duk wanda ya zo a baya duk wanda ya shiga sahun muminai ko musulmai ma wannan ayar tana aiki a kansa amma kar ya saba wa musulman farko wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa Ar-rasula.
ghayra sabilil mu'minin ghayra sabilil mu'minin dole ne To, duk abin al- da zaka fahimta na addini sai ya zama irin sa sahabbai suka fahimta
to asala masalla su almu'minina dinnan ghayra sabilil mu'minin mu'minin da aka saukar da ayat suna raye su ne sahabban annabi to ai ko shi lokacin da aka ce ya ayyuhal ladzina amanu atiu Allah wa atiu rasula kana nan
bana nan amma tana aiki har a kaina har yanzu amma da suwa aka fara Mm. su ne kai kana shiga ne taba'an amma su ku aslan ne
to Haka bane.
yanzu da ya karama kalla ni Asali, akwai daga cikin su wanda ya fassara da irin fassararka ga- gashi nan ni a ƙur'ani nake so a karama kalla ka tsaya ka ji na gode algafin ala dama kuma yadda muka yi alƙawari karfe hudu daidai muka yi alƙawari insha Allah kaga an kira wannan da haka in na fahimta wannan tattaunawa ta mu ta zo ƙarshe eh, kuma ba mu samu natija yanzu ba sai dai kuma daga baya in muna da dama to shi mu sake samun dama amma dai To- insha Allah in na fahimta mun zo ƙarshen wannan tattaunawa saboda ka'idoji da muka ajiye wa kanmu tun da farko mun yi wa kanmu ka'idar karfe hudu za mu tsaya awa ɗaya cif gashi karfe to amma karama kalla ni da za a bani minti biyu alfarmar da zan baka ta mece ce ita mun eh ai ina ta so in magana an katse ni ban yi magana ta ba idan za ka yi adalci maganganunka a cikin tattaunawa da tafi sun fi nawa kuma ka je ka- akwai magana ta ta Wanda- ƙarshe Mhm.
da nake so na yi wacce kuma ita ce topic din hadisin ummu haramin ne akan topic din ne amma amma ka fahimta ma fa duk abin da muka zo muka tattauna ba mu ma tafi kan kwarkwatan ba wanda ita ce na so da mun kai kan kwarkwata sai in ta ɗauko maka littattafan malamai suna maka sharhi me ake nufi da kwarkwata shin zai yi annabi ya kwarkwata ko ba zai yi ba shin kwarkwata aibi ne a wajen annabawa shin kwarkwata aibi ne a- a a- a wajen larabawa akwai hadisin shin akwai inda aka ce sharaɗi ne kwarkwata kazanta ke jawo ta wato kana da duk waɗannan amsoshin kwarai ko insha Allah Inda duk aka ce wasu kwarkwata abubuwan shine kwarkwata kazanta.
abubuwan na na rubuto su matsalar ne gashi nan ina so in magana sai ya zamana kamata yi a ce tattaunawar ta kasance da wato yanzu kamar wannan masa- a hadisin nashi a nasubin malik da ya rawaito a cikin babu ɗibi a raƙin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarruki bi ba a nan muke ba akan A- hadisin ai- mu haramin muke kai tsaye ai wannan duk yana da alaƙa da tsarkin jikin annabi ba wanda yake shakka akan tsarkin jikin annabi ni da kai ko akwai to Ba to wanda yake yanzu shakka. yanzu kai ne wanda kace ake- cewa an samu kwarkwata wanda hadisi ake yace gu- an samu ake kwarkwata a katsar jikin annabi.
guminsa a zuba a kwalba to ai shi yake nuna maka kwarkwata ba kazanta ce ke jawo ta ba wanda ake Wanda katsar jikinsa ma yana guminsa aiki.
ake Don haka in ka samu zuba kwarkwata a jikinsa ba za ka ce ta kazanta ba ce sai ka koma malamai su yi maka sharhin kwarkwata ba lazuminta ne kazanta ba ba kuma wanda ya ce kwarkwata lazuminta ne kazanta babu balma akasin haka ne abinda duk malamai har likitoci suka tabbatar shine kwarkwata ba kazanta ke jawo ta ba mutanen da suke zaune a sahara ɗauki waya kan gaya maka ka buga yanzu ka buɗe ka gani buɗe google ka buga ka buɗe google ka buga tufuli ra'asahu za a gaya Tab- maka yadda asalin kwarkwata take a wajen mutanen da suke rayuwa a sahara ba kazanta ce take kawo ta ba kuma ba inda ya zama a likitance M- cewa Malam.
kaga yana da kwarkwata mun fa yanzu in dai ba a ƙur'ani magana ta gaskiya aka kawo mun a na ka na yadda da hadisi amma sai an gama sai an gama sai an gama da almasdarul awwalu in dai an an samo wani nassi a ƙur'ani da ya ce ne da yace kwarkwata za ta yi a haƙƙin annabi kwarkwata lafiya ke kawo ta ko rashin lafiya
ai a gara makalla ni tambayar ka nake kwar ai sai ka bani amsa shine zamu gane zai yi ko ba zai yi ba kwarkwata lafiya ke kawo ta ko rashin lafiya kwarkwata eh, rashin wanke kai ne yake kawo ta annabawa suna yin rashin lafiya annaba suna yin rashin lafiya me kwarai yasa an ga samu kwarkwata rashin lafiya ce shine asalin akwai ta, ba wai zancen akwai kazanta rashin lafiyar da bata ba rashin halakta wanke kai bane a ina aka samu cewa rashin kai da bata bata halakta a haƙƙin annabawa ba akara makalla kwarkwata tana ciki akwai rashin lafiya ni kwarkwata tana ciki ni ba zan iya halakta annabi kwarkwata ba in dai ba daga Amma ba kai- qur'ani kai baka da damar halatta in dai ba daga qur'ani Ba ka na da gani damar ba halattawa. Idan kuma ka yanzu ji shine cewa tambayar da na ayar yawa ba malam rauni a bane, ƙwar'ani sai ka nake yadda so hadisin ba ni rauni dai na bane, ce ba wani malami da ya soke wal shi.
kummala gashi Allah ya faɗa Eh?
mujirimai
Ah, mujirimai ya saukar wa Kummala.
wal kummala Wa bayan zan nuna maka inda bahasun kwarkwata yake gaba daya sharhun nawawi adrar siniya jami'in sunna a yawa yawa arraddu ala shubhati adami nazafatin nabi li wujudil qumali fi ra'sihi to ka duba a karkashin wannan maganganun likitoci ne gaba daya ka tafi tafi har kasa
akara magalla jikin annabi kamshi yake yi wannan bawan Allah baya cin karo da kuma samuwar kwarkwata ba inda aka ce maka sai daman mai wanda jikinsa yake wari shine ake samun kwarkwata a jikinsa ba inda aka faɗi sannan hadisi na ƙarshe da ban faɗa ba shi shi yanzu duk wannan ma hadisin a ƙarshe kuma akwai wata ruwaya a muslim kashe malamin gata malamin da ruwayar ita ce ta ƙarshe da zan karanta ta wannan duka har da wata wannan zaka samu a labarin kwarkwata kitabul gazwi masu a wajen mutanen da suke rayuwa a cikin sahara wai ta kare ban san kan da wata inda ya shiga ma babu man jahaza ghadiyan aw kalafahu bi kairin wannan hadisin insha Allah shine hadisin ƙarshe da zan karanta yace lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu baitan ghayra baiti ummi sulaimin illa ala azwajihi su yi sallah su yi su yi- na san- yace annabi baya shiga wani gida a Madina. Mhm.
Malam mudan rufe bari mu kawo ko kuma a ba shi ba shi in ba haka ne bari mu kawo wannan ba su a ƙarshe mu bashi ya karanta mana yanzu.
so annabi alaihi salatu wassalam ya ce anas ibn malik ne yake cewa lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallama yadkhulu baitan gaira baiti ummi sulaimin illa ala azwajihi da ummu sulaim da ummu haram din gidansu daya ka koma cikin littattafai shari za su gaya ma to da ummu a- sulaim da ummu haram akwai yar ɗan wace faƙila lahu.
ɗaya ne.
faƙila lahu sai aka yi masa magana aka ce me yasa kake shiga gidan sai ya ce inni arhamu ha qutila akuha mai Mhm.
hakika ni tausayinta nake ji an kashe ɗan uwanta tare da ni to shi ne akramakalla yanzu da Allah yake faɗa mana a ƙur'ani ya yi wallazina amanu la tadkhulu biyutan nabiyyi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina Alal- a ai Fita daga toli.
shi Ai ba hadisin shi Ummu Haram ne shi kawai, ba annabi ta dukulu buyutan nabi.
shi annabi ai baya saba Idan su sabu barin ta.
nana aisha ta ce kana kuluquhul qur'ana haka ne Kuma- akramakallah nana aisha ta ce kana kuluquhul qur'ana yarda bi ridahu wa yasqadu bi sakadi Mhm.
to sai da mana kuma cewa aya tana maganar cewa la tadkhulu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum Ai, shine fejin da yana kan ko? To, amma, yau ka ga ce laisa ma'ana tufli ra'sahu anna hunaka qamlu bil fi'li fi ra'sin nabi bal lil wiqayati wal ihtiraz min wujudi qamli na biyu sai ce ja'a fil maktabati al kashfiyya Ba- ballil ihtiraz menene bil ihtiraz min wujudi qamli to alhamdulillah jami'i wannan wajihi- Alhamdulillah.
wannan wajihi ne Mm.
sai ce ja'a fil maktabati ballil al-kashfiyya.
ihtiraz min wujudi qamlin Jami'i.
alhamdulillah sai ce alal intanet ta ta unwan akhbarus sahara yawa idan ka tafi wannan akhbarus sahara hadirduran mazauna cikin sahara ka fahimta sai ke cewa ba'dun niqatil lati min al mumkin an an tu'tabaru
an tu'tabara mm.
أن تعتبر خطرا على الإنسان إذا ش- ش- عاش في الصحراء من بينها إصابة بالقمل كاغاني نعم.
سيتي وعلى الإنسان إذا عاش في الصحراء من بينها إصابة بالقمل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عائشا في بيئة صحراوية ليس في الشمال لقد وردت هذه الشبهة في أحاديث آه، في أحد منتديات المسيحيين asalin wanda suka fara fa musun wannan hadisan fa kiristoci ne amma ku kuka hau gwadaban su duk abin da malaman musulunci suke A rabi kara akan baka Allah.
kiristoci ne akara makalla yanzu wannan Idan- wannan wannan ina isnadin wannan maganar sai ke cewa laulal isnadi fala qala man sha'a ma sha'a ba fa isnadi wannan maganar cewa me yanzu wannan ina isnadin ta ita wannan Wata magana ce ba isnadi wannan din cewa me ga ta nan wannan maganar da ake Ta ce yanzu a wani.
google din nan cewa me a a maganar za ka faɗa sai a ji in ta saba sai ka nemi isnadi amma wa dai sai yasbutu bil azhari shay'un idza hatajan naharu ila dalili yanzu idan nazo ji maka Allah ɗaya ne har sai na kama isnadi ai abin da yake mabadihi an san shi baka bukatar isnadi ai ana to bukatar isnadi ai ne akan abin da ai ba- daman wannan ba san shi ba.
ni daman Yanzu wannan magana sai yake kwarkwata ai cewa- musa ta nake shi yasa nake neman isnadi رواية وردت بها جملة معينة روى البخاري في سيء عن إسحاق عن ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها يوما فأطم- فأطعمته وجعلت تفلي رأسه سيتي وهذا الحديث في سنن النسائي وفي الأدب المفرد للبخاري وفي سنن الترمذي وروى أبو داود في سننه عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كاغا أم حرام بتي كداي ما تكي ga wata ruwaya ta to to Za nana mu ci gaba, za mu ma- yi matarsa kenan maganar har inda magana cewa ita eh, abin nan din eh, sai kuma shafahatu huna hiya da'awal khusumil juhal bi anna jumlata tufli ra'asa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'anaha anna fi ra'asi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hashratul qamli wa ma'ana wujudu hashratul Wayata.
qamli ka gani sai ce wa ma'ana wujudu hasharatil qamli fi ra'sin nabi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala adami nazafatihi kaga su abin da suke la ilaha fassara illallah la ilaha illallah to kaji dalilun ala adami na zafat to shine ga wanda shi suke ce shine ai mummunar fahimtar da muke wato
akwai gudun waɗanda suke kar in wasu dai an samu su kawo a zuciyarsu in dai an samu Yanzu kwata gashi na- ya nuna bai da tsafta ala adami na zafati ai haka wasu suke cewa in dai an samu kwarkwata ya nuna bai da tsafta to ai shi wannan kalmar yake so ya yi raddinta shine barkaji yace wa ma'ana anna hadha جهالي بأن جملة تقرير أسره Mhm.
تقرير أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حشرة القمل qamli ومعنى وجود حشرة القمل Mm, qamli قمل في Mhm.
رأس رسول ال- في رأس النبي صلى الله عليه وسلم dalilun ala azamin zafati suka ce in dai an ce akwai kwarkwata to ya nuna bai da tsafta To- shine sai ka ji raddin da zai ومعنى أن musu هذا دليل على عدم sai ce نظافة.
wa ma'ana an hada فذلك fadhalika ala ala haddi haddi qaulihim alfajiru yadullu Na'am.
ala anna nabi kana ghayra nazib Ta- حاشاه الله.
to ai barkaji shine yace hasha Allah sai ce wa kulluha istin istintajat نعم.
fa kaifa lil ladina yastantijuna ay suga إن يسوء رب ay yasu'a rabbu eh, eh, يا رب ألا يستنتجون كل هذه ay maga الذات. ولكن نعم
eh, كل هذه الاستنتاجات ولكن ما ai naka baya fitowa sosai من إبادة الس- من عباد الصليب ما تعودنا عليه من عباد الصليب يسوع يسوع إيه، yasu'ul maslub إيه، huwa qada'ul istintajati أن umuman يسوع hmm?
رب أي يسوع رب سيكي آه، أنا.
ألا يستنتجون كل هذه الاستنتاجات ولكن ما تعودنا عليه من عباد الصليب عباد يسوع المصلوب ka fahimta ai yesu ake nufi ubadul yasu'u al-maslum yesu wanda aka gicce sai ce huwa khata'ul istintajati umuman wa khassatan law hawalu at-talfiq ala hadha an-namat al-karih wa innahum la yastan la ya لا لا يتتبعون علما علما ولا لا حقا يتتبعون علما ولا حقا وإنما يتتبعون سنة التدليس yattabi'una يتبعون سنة التدليس ومهارة التلبيس فهم أتباع بولس الكذاب سيتي وسنورد الرد في نقطة نقطة من الاستنتاجات سيتي نقطة الاستنتاج الأول لقد استنتجوا من كلمة تفلي رأسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم برأسه أمن سيتي وهنا نقدنكو هو ننقض هذا الاستنتاج الواهي سيتي مع العلم بأنه إذا نقضنا هذا الأول فبذلك تكون قد نقضنا جميع ما يليه إذ أن جميع الاستنتاجات القائمة استنتاجات قائمة عليه فلو كان خطأ فيتبع ذلك بطلان جميع ما يليه إن كلمة فلا كما في لسان العربي فلا رأسه يفلي فليا ya'ti subhanallah
bahasuhu anil qamli Mm.
wa naqahu minhu
to ci gaba da karanta wa wannan baya hadha wuce.
nafsu ma qala hubun wa hajarin Mhm.
rahimahullahu fi sharhihi Mhm.
li hadith al-bukhari unzur fatah al-bari jamil ma'ana idan fatahul bari ya ce mu koma za mu iya koma fatahul bari ina da shi yanzu nan na'am gashi nan wannan.
eh amma ban san ina jin kamar nan wajen wannan wannan hadisin bari ya tsoro ala ayi tare ni wannan din nake so a karasa ai ba shi ba saboda a shi ne akwai maganar likitoci ma yau wato kaga daga nan inda yake cewa sai ce faja a ma yali fit ta'arifi bil kamli laysa lil kamli alaqatun bin nazafa ka gani laysa lil kamli anan a nukuda ta hudu yace faja a ma yali fit ta'arifi bil kamli idan ka koma akwai inda ya reference da cewa a je a koma ita kanta kamlu din mece ce yan- ita, ya ake samun ta?
yanzu akrama kallah yake cewa tsayan gama ta da wannan dan uwan yanzu nake ya gani yace fa ja'a ma yali fit ta'rifi bil qamli laysa lil qamli alaqatun bin nazafa Mhm.
wa la ya'malu kasratu al istihmami ala at takhallus minhu wa qatlihi yawan wankan mutum baya hana shi kwarkwata kuma dan kaga mutum yana da kwarkwata baya nuna cewa yana me baya nuna cewa kazami ne wannan shine su uttafahumi tun asali da aka yi wa da- da- da aka yi wa hadisin sai ce wali zalika min huna na arifu jayyidan anna tufli ra'asahu laysa ma'anahu wujudul qamli walau kana mawjudan fa huwa laysa aiban gashi abin da ya faɗa ko ba haka ba ka karanta gashi nan eh lamba ta biyar akrama kallah ni tsaya mu gama dan in bashi wayo daga littafi daga wayarsa ta yadda ko mun rabu zai je ya duba haka ne ya yayi hakan na biyar duba ka ga amma
Mhm. daga kan na biyar yace ma'a annal ihtiyabat fi waqtina al-hadir ma'a taqaddum al-adwati wal mubadati laysa Mhm.
nafsaha min 14 qarn min az-zaman min az-zamani madaw sai ce wali zalika min huna na ariku jayyidan Mhm.
anna tafliyatar ra'asi laysa ma'anahu wujudul eh, ma'anahu wujudul qamli walau kana mawjudan fa huwa laysa aiban sai ce wa khususan law kanat albi'atu sahrawiya wa khususan alladhina sakanu tilka albi'at as-sahrawiya min mi'ati sinin فلم تكن لديهم سيارات فركبوا الجمال ولم يكن لديهم مظلات فدخلوا الكهوف ولم يكن لديهم أسر آه، أسرة فناموا على الأرض وعرفنا أيضا أنه لا يوجد علاقة بين كثرة الاستهمام أو النزافة بوجود القمل في الرأس لأنها تتنقل بالأدوى من شخص إلى آخر وبسهولة شديدة sai ce wali haza na ƙulu laisa hunaka asasun liwujudi zalika almarad inda nabi sallallahu alaihi wasallama walau faradna jadalan bi wujudihi lam yan lam yanam zalika ala adami nazafatihi al-shakhsiyya wa bi zalika qad menene
to karfan akrama kallah bi anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam Saboda lokaci.
lam yakun nazifan hasha Allah yace faqad kana azhara an-nas wa ashrafa an-nas wa anzafa an-nas Alhamdulillah, sallallahu alhamdulillah.
alaihi wa sallam Mhm.
to amma duk da haka wannan baya nuna cewa dan an samu garbata a cikin annabi yana nufin me
to ku abin da Akara kuke makalla.
rubutawa fahimtar ku ai in dai an ce yana da garbata kazami kenan ba ba ba akrama kallah to yanzu alhamdulillah ciwo yanzu misali barin baka misali na Alhamdulillah.
hankali a zamani. yanzu ciwon AIDS kanjamau ba mummunan ciwo bane mummuna ne duk wanda yake da shi mazinaci ne a akan iya ɗauka ta wasu akwai wanda hanyoyi za a haife shi da shi to akrama me kallah laifinsa akrama kallah tambaya tambayata.
ta cikin zamani ma kuskuren da muke yi yanzu duk mai S likitoci suna wayar da kan mutane ba duk mai S bane fasiki amma mutane suna su zan da mutane akwai mutumin da AIDS ɗinsa a yankan farce ya ɗauka akwai wanda AIDS ɗinsa a nonon uwarsa ya sha akwai wanda AIDS ɗinsa haifarsa aka yi da ita to haka kwarkwata ba inda aka ce maka duk mai kwarkwata kazami ne babu wannan a littafi ko ka an tun daga farkon duniya akrama zuwa yau.
kallah yanzu kamar Yanzu ne kawai abin ya zo ya shige Alƙazi.
ko kuke ta abin nan ɗinsa alƙazi maganganun da yake kawo a cikin kitabu shifa'i ba maganganun sa ba cewa za ka yi akan wannan matsalar me ai ka yadda dai alƙali ba masoyin annabi ne ko alhamdulillah ko ba haka ba ka yadda masoyin annabi yanzu tsakanin ka yadda alƙali masoyin annabi ya yi zai yi Ka yadda alƙali masoyin na yadda annabi.
na yadda na yadda Allah, insha Allah mu bi sharhin ummu har hadisin ummu haram a littafin alƙali mu ji me yace to mu zai yi annabi ya kwarkwata ba zai yi ba
ga ga hadisin a cikin kitabul imara na sahih muslim ina zuwa cikin ikmalul ai muslim na alƙali a kara masallatin ɗazu kai kake ta maganganu ka ƙi bari na ne magana to na baka yi magana yauwa kamar yace alal misali yanzu kaga ka kawo maganganu na cewa a ga har likitoci sun yi bahasi sun ce kwarkwata ba komai ba ce ba to ni kuma alal misali sai na karanta lam yaqa fi jismihi zubabu qa- a ina ka karanta a cikin littattafai zubabu aka kore kwalkwata zubabu ce to yanzu sai ya mana cewa Kwar- shi ta kuda shi kuda sanannen abu ne cikin ɗabi'unsa yana sauka akan kazanta haka ne
ita ma kwarkwata a kara makalla a ƙara sabunta bahasi a ina zan samu a ƙara A ina sabunta zan bahasi samu? Ni kwarkwata yanzu nawa da na kawo maka cewa ba lazumin ta Kwarkwata.
ne kafin ka gashi ko a Kwarai kwa.
za zaka gani to ni kawo min inda aka ce lazumin kwarkwata kazanta shi kawai nake so a kawo min ina ne inda aka ce lazumin kwarkwata duk wanda aka samu kwarkwata a jikinsa dalili ne da ke nuna kazami ne na akwai wanda zai alwala a kai wajen maciyoyi sai alwala
sannan a tsatsakin kai kanka a tsatsakin wannan maganganun akwai inda aka ce min adami na zafati wanda idan za ka ga Likitoci suka faɗi wannan.
za- za ka ga za- Raddi yake yi ba.
za ka ga cewa
sun ce in dai kun ce an samu kwarkwata a jikinsa to dole ya zama kazami ne shi kuma ya ce a'a a'a ba nan bane nan ne ana eh ga mu in dai an ce ya zama me yake cewa in dai an ce yana da kwarkwata to ya zama kazami babu wannan a ilimi babu wannan magana a ilimi kwarkwata babu ita ka fahimta in kuma akwai ta to bismillah ka kawo mana ita inda aka ce in dai aka samu kwarkwata a jikin mutum to alama ce ta cewa kazami ne shi ka ji malam ko ba yanzu ba ka duba a hankali ka gani dan ko dan fa'ida za ka fa'idantar da kanka ni ma in ka samu ka fa'idantar da ni inda aka ce eh, eh, eh, eh, kwarkwata ba ta samuwa sai a jikin karami ko duk inda aka samu kwarkwata akwai karanta ba za ka taɓa samun wannan ba a cikin ba la a likitance wa la a ilimance a addinance kuma Allah ya gafarta mana in an ce wannan mm, eh yawwa
to yanzu dai mayar da littattafai na kenan kamar ga dukkan alamu
ga dukkan alamu daman alhamdulillah a komai an yi shi kuma alhamdulillah gwargwadon iko a an tattauna abin da ya kamata sai dai a ƙarshe kamar yace a ya zamana cewa ni maganar da nake yi Allah yana cewa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu to shi yasa alladhina jtanabu taguta an ya'buduha wa anahu a a duk lokacin wa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla a da muka samu ruwayoyi guda biyu ɗaya ta fi ɗaya kyau ɗaya ta fi ɗaya kyau to ittijahinmu ya- yana karkata ga wacce take ta fi kyau ɗin shi yasa a dukkan waɗannan ruwayoyi za a ga cewa na fi karkata game da cewa ni tashi daga makaranta ba zai bata lokaci ayi magana wannan babin da amma muslim ya kawo na babin ƙamshin guman annabi da neman albarkarsa wanda yake cewa mahaifiyata tana zuwa da kwalba ta tattare kuma wato gumin shugaba kuma ya zama shine mafi daɗin ya ƙanshi rawaito wannan hadisi wannan muslim ne wani sahabi ne ya rawaito anas ibn malik to shine nace dan Allah shine nace yawa yawwa dan Aha.
Allah yanzu Anas din da ya rawaito wannan hadisin ya rawaito wancan amma kai tsammanin anan yana tsarkake annabi a can yana jingina masa dauda akara mahalla yanzu ba za ka yarda kai ne baka fahimta ba Ah, duk hadisan yana Ai.
tsarkin jikin annabi da tsaftarsa ka je ka samu Anas ne jagaba a wajen rawaito ai wannan ya isa ya nuna maka fahimtar ka ce kuskure anas ɗin da yake cewa jikin annabi yana da wannan tsarkin yana da kaza yana da kaza kuma ya ce da kwarkwata ya nuna maka kwarkwatar ba kazanta ba ce domin in haka ne ya zama an yi tufka an ai akwai a- da zai daɗa tabbatar maka da haka alagaba ta malam ba wani malami fa da ya fasara irin takun nan da kuke yin ta babu ishi wallahi ina ayatun muhukamatun akwai ayoyi Ayatun muhukamai muhkamatun.
akwai Ayatun mutashabihatu akwai mutashabihatu ko ma wani iri Amma waye wannan- fassara da wannan fasarar taka wannan maganar kwarkwata ana nufin kazanta a dai An yi- akaramakalla a dai sabunta a dai sabunta bahasi akaramakalla amma kwarkwata a haƙƙin annabi littattafan kaga malamai ne mabambanta.
Kwar- kwarkwata a haƙƙin annabi a mabambantan ƙasashe a mabambantan zamani kuma wanda dukkaninmu in zami wa kan mu adalci malaman nan sun fi mu sanin Allah sun fi mu sanin musulunci sun fi mu masa sun fi ni mu masa akaramakalla yi kai ba urab kadiri.
ni shi yasa ba na yunkurin ɗauko maka kowane littafi sai na alƙali yanzu ba kadire dai a ce masa alƙali ai ya kai a ce to shi kuma ya yarda alƙali da ya Allah.
ce duk wanda ya ce ɗan maɓallin inda- annabi ma da ni ka faɗi magana wanda ya ce dan maballan wasikun da ni eh da ni da zummar aibata ma'aiki da zummar aibata yanzu wannan ina kalmar aibata a ciki kwarkwata ba a gara magana aibi ce kwarkwata a ina gaskiya kwarkwata aibi ce a wani littafi aibi ce Kai makaranta a kwarkwata baya.
shi ne na ce Walaita bi ai- walaisa aiban.
da Allah ya ce a wani littafi Amma- ga wannan bayanin nan a kara makalla a ƙarƙashin fasharihin da ake akwai inda suka ce adam na zafatihi suwa kiristoci fa magana kiristoci fa yake hakaitowa to ai daman waɗannan abubuwan ake gujewa saboda ai da waɗannan suke samun marƙar kiristoci sun ce Allah ba ɗaya bane da waɗannan abin da abdi kirista ya faɗa shikenan kai hujja ce a wajenka Ya- yanzu- Qur'ani suka sun ce Allah ba ɗaya bane me hujja ai Allah ya ce inna nahanu mu ne nan
a wannan ai kai saboda ka guje wa cewa Allah ba- magana kiristoci sai ka soke inna nahanu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum inna nahanu narsul arda ai nan abu ne sananne inna nahanu nazzalna alayka alqur'ana tanzila Ubangiji don girmama sha'aninsa shi kaɗai yake magana da jam'i.
ce maka wai magana cewa kiristoci za su ce ba hujja ba ce na kai kai musun addinin ka dan sun ce a ƙur'ani ma Allah yana ce masa za su ce maka kaza amma hakan bai fasa Allah ya faɗi gaskiyarsa ba Yanzu sai ya kudu su fa'a minan nasi ma wallahu man kiblatu hum allati kanu alaiha za su yi muku gori su ce me yasa kuka canja alqibla hakan yasa a fasa canja alqibla to ai ba zai yi ba ai wannan ba hujja bace ba kai To, ai- yana lura da cewa wai kiristoci suna cewa kaza kiristoci daman haka Allah ya faɗa la tulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kathira Allah ce za su ta faɗa amma sai ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a to ka agara maka ce da wannan ka'idar zaka rinka soke hadisan annabi to qur'ani ma zaka soke shi
ina maka qur'anin ma sai ka soke.
faɗin ubangiji da yake cewa afa kullama ja'akum Mhm, rasulun mhm.
bima la tahawa anfusukum fa fariqan kazzabtum bima la tahawa anfusukum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun Jamil, wannan ɗabi'a su- yanzu akramaka Allah Mm, a nan wajen idan ka kalla Allah ya faɗi irin jarrabawar wata matsala ko ruwa ba zai
da yake wa annaba insha Allah Allah yana faɗar irin jarraba da yake wa annabawa cewa wasu kashe su ake yi wasu kuma ana sarifanta su an
To kashe kaga- su, wasu an kashe su.
yauwa Mhm.
kaga a nan wajen Cikin wannan tattaunawa.
za mu fahimci cewa su annabawa jarrabar da Allah yake musu ya riga ya faɗa a ƙwar'ani ba irin wannan jarraba ake musu ta wai kwarkwata ba a'a bari in kawo maka hadisi a mustadrak ala sayyani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin annaba ma akwai wanda kwarkwata ce ta kashe shi bari in kawo maka shi da sanadin sa yanzu sosai dan karka dauka iya Ah, wannan hadisin da ai- yake magana kwarkwata kuma ba annabi ne kadai a haƙƙin sa ma aka samu kwarkwata ba to ai Annabawan duk da suka waɗannan samu kashe shi, hadisan kuma Allah ya gaya masa duk abin da ya same ka ya samu irin Duk- annabawan da suka gabace ka almasdarul awwalu akara makalla ka ka fahimci maganar da hadisi nake masdari ne a wajen ka ko ba hadisi almasdarus sani
dole ne komai sai an same shi a Qur'ani
ba sai idan ya zama na cewa qur'ani bai kora abin ba to a ina Qur'ani ya kora kwarkwata a qur'ani ya ce wal qummal wadda fari'a sai zama na kuma a ƙarshe ya ce fastakbaru wa kanu qauman anan mujrimi magana annaba ake to ai shine nace shi yiwuwar kwarkwata annaba ake magana kafirai ake yiwuwar kwarkwata a haƙƙin a haƙƙin wane ne qauman mujrimi na Allah ya fara ciwon kai annaba ba sa yi a kafirai ciwon ba sa yi ciwon kai daban da kwarkwata daban abubuwan da ayan ma ta lissafa aya ko wanda kai ma kana yi ciwon kai daban duba na ambaliyar ruwa ba a yi a Kano ciwon kai daban kwar shi ita dufana ta azaba Allah ya faɗa fari wala qad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alfa sanatin ainihin ba kisa illa kam a wai tafsirul qur'ani bil qur'ani ai ta kuɗa abin bi kake dufa na a kissar annabi nuhu daban shi wannan ba a taɓa irinsa ba a duniya su kaɗai aka yi wa duniya ta cika da ruwa ba a taɓa yi ba a zamanin annabi nuhu aka yi shi shi kaɗai ba shi Shi- ne wannan na banu isra'ila ba duk dufana aka rama kalla duk iri ɗaya ne dufana abin da yake faru ɗaya ne iri tufa ɗaya ne na zamanin dufana annabi nuhu da na zamanin annabi musa
to menene bambancin su aka ai rama kalla kisoshin ma daban
na san kissoshi daban kuma amma wancan tufa na duk mutanen duniya sun halaka a shi
abinda nake فما آمن معه إلا قليل واصنع ال- الفلك تجري بأعينا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا تو، إنهم مغرقون في الذين ويصنع ظلموا.
الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ka fillazina zalamu تنسى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين alhamdulillah قال sa'awi ila jabalin يعصمني من قال لا آثم اليوم من أمر الله إلا من رحمه سبودن.
wannan annabi nuhu ke fillazina zalamu innahum wannan mugrafun tufanin annabi nuhu ba shine tufanin annabi musa ba to kaga Allah ya Shi ne faɗi tufanin ma'ana annabi Musa akara ba.
maka Ka Allah.
yadda da wannan Na tufanin yadda.
biyun suna da bambanci yanzu ka- kaga dai Allah ya faɗi Kalmar cewa zalunci kowane tufanin duk ɗaya ne a Qur'ani ba ɗaya bane ba ka gyara wannan ya fahimtar fa- taka.
ya faɗi fillazina zalamu ko Mm. Eh?
a cikin waɗanda suka yi zalunci innahum mugraquna tufanin zamanin annabi Yawwa.
sallallahu alaihi wasallam daban zalamu ne da ya Tufanin.
jawo aka yi musu wannan to dufanin zulmu iri nawa ne
Yi- sai ka yi bayani a kana makalla ai duk zulmu Allah ya ce waya naha anil fahasha'i wal munkari wal baghi babu zulmu ma a cikin kana me al baghi da ka faɗa shi nake so ka komo kansa ka haddaje shin zulmu iri ɗaya ne dama
To, ai shi ne na ce a rarraba, a nan wane zulmu ake ne.
akwai wanda bai taɓa zaluntar kansa bane a duniya
Rabbana in na, akwai a- wanda bai taɓa zaluntar kansa ba ba ai ai annabi Adamu ma ya faɗa, Rabbana zalamna anfusana. amma wannan zulmu din wace irin zulmu ce sallah in muka yi sallah sai mu sake gwada amma dai na san in ya gani zai kira insha Allah alaga gara karkata To.
ka san abin da yasa na baka lokaci saboda hanyar to be uh, to be me ake cewa to be honest wallahi ban dauka yadda tattaunawa ta mu ta kasance haka za ta wannan ba ba daukar ta jayayya za mu yi ba. na Ni ma- dauka straight to the point menene abin da yake maka iskali dan yanzu idan na kunna voice ɗinka yana kayatar da ni hanyar da ka biyo amma in na san zuwa zamu kawai wannan mi wannan debate din bai da wani amfani straight to the point yanzu a matsayinka na ɗalibin ilimi da na kyautata maka zato in dai ɗalibin ilimi ne ai rab hujja ce makamin ɗalibi wani malami ne a musulunci ya taɓa cewa wannan hadisin cin mutuncin annabi ne a karama kalla kawai tun daga kan sahabbai har yau ni kuma wace da aya ce dukkanin ta goyi ɓangarorin- daga bayan dukkanin bangarorin musulmi ko ba tijjani ko a tijjaniya wani ya faɗi wannan ka ka kawo min shi a littafi ko ba kadire sai da na sako maka har ƙasa na ce maka amirul jeshi ya karantar da sayi musulmi na jeje ni dan kwana ɗisa ne unguwanmu ce na san wajen daka na sani amirul jeshi bai taɓa inkarin waɗannan hadisan ba har ya mutu kuma ina ina yin kalubale a kawo min fassararsa na sahihi muslim da ya zo hadisin ummu haram ya ce wannan hadisin an ci mutuncin annabi na faɗa ma a karama kalla akwai waƙi'a da sai ta taso wani abin ake yinsa bata taso ba bata taso ba a lokacin su amma malam an yi sharhin hadisin bata taso ba a Ko lokacin bata taso su ba.
sannan kuma yanzu alƙali iyal da ya wannan sharhin na cewa ga hadisin ga kaza ga kaza shi ma waƙi ce ta ni taso maganar da nake yi ai ilimi yana biyowa ta kan magana ko waƙi Duk- ta taso ko bata taso ba duk abin da aka ce faru duhu ilallai to a ƙwar'ani sai a yi nan a maqabasul awwal.
ɗalibin ilimi ba na shakka da ni da kai akan faruddu ilallahi To- kafin ni to a wasu sun yi- ƙwar'anin nake so kafin ni wasu akwai sun yi.
ayar da ta goyi bayan kwarkwata akwai wacce bata goya ba
ga ta nan wal Wacce?
ummala da wa ake da mujrimai ake shine aka turo musu kwarkwata to ai Za ka shine haɗa mana maganar shine mujrimai da maganar annabawa.
yanzu har da za ka ramaka Allah ka ce mun annabawa suna cin Afwan.
abinci kafirai suna cin Ka abinci ce mun- saboda kafirai suna cin abinci sai annaba su cin yanzu ka ce mun kristoci ne suka ce saboda adami na zafatihi zan dau wannan abinci.
abu Yasa za su yi inkarin hadisin su a wajen su To yanzu kuma- yin su lazumin kwarkwata kazanta ce alhamdulillah alaga wata mara makana da wannan ba su alƙawai kamar to yanzu kuma sai zamana Allah ya ce su kuma kafiran saboda fastakbaru wa kanu qauman mujrimun su ya sakarwa da kwarkwata to ita kuma yanzu a ina za ta yi ita a haƙƙin kuma annabi fara ita kuma fara
daman ba ai ai ba muhallin muhallin ne ne ka rike kwarkwata kadai in dai ayar za Muhallin ne niza duka abin da ɗin.
ke cikin da zaka kawo muhallin nida din mu babu magana فأرسلنا fara عليهم الطوفان والجراد والقمل والدفاجع إتا.
والدم آيات مفصلات karka rike farko Ita aya za ta fara.
magana. amma in a hadisi Akwai ne to ka tafsirul fitar da Qur'ani.
maganar aya fayursila Mujawiz.
alaiha husbanan minas samai fatusbiha sa'idan zalaka
ashe wannan wani bai da amfani tattauna ba ta da amfani me yasa karama ba ka kama hanyar fahimta ba to bi sinsiya